بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi 20 da watan rabi'in al'akhir bayan hijiran ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da hudu da wata na sha ɗaya watan Nuwamba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisin karatunmu na hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a daidai wannan lokacin a wannan masallacin mai tsarin alkhairi da albarka na darul hadis da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. wanda yau za mu tashi a cikin darasi na 26 a cikin wannan littafi na umdatul ahkam fi hadi khairil anam Allah subhanahu wataala ya dakar da mu za mu tashi akan babi na 35 a cikin littafin cikin kitabus salah kuma wanda kusan daga shi sai babi na ƙarshe a cikin kitabus salati insha Allah domin kitabus salat na da babi guda 36 wannan shi ne babi na talatin da biyar muna fata Allah ya sa abinda muka karanta na daidai a ciki a cikin mizanin hasanatu na baki daya mana ce babul istisqa babi wanda ya zo ya karantar da mu yadda ake neman ruwa idan an samu dokewar ruwan sama ya ya kamata al'umar annabi ta fuskanci wannan halin jama'a mun fahimta shine al-istisqa neman shayarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala, ganka ko kuma da wasu mutanen baki ɗaya, ina fatar mun fahimta. Amma gun malaman shi suka ce, idan ka ce al'istisƙa, watan shi ne neman shayarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala, domin ya ɗoke abin da ya ɗora na jarabawa a kan yanayi wanda ya dace da shari'a ta addinin musulunci. Ita salatul istisƙa ba a yin ta in babu dalili. sallah ce wadda ana yin ta idan akwai dalilin da ke sa a yi ta dalilin shine a samu a samu fari fari shike sanyawa a yi salatul istisqa in ba fari ba ta ba wani abu da za a yi a wannan lokacin ba ta da babu katuwar yin ta kamar sallar kusuf ce ko da muka karanta satin da ya gabata kamar sallar jana'iza da za mu karanta nan gaba in ba mutu ba na yin ta ba za ta yi ba a cikin zuwa ya sallar janaza ina gawon ba kowa haka ba zai yi ba haka shi ma sallar sallar istisqa idan babu fari ba za a yi je a yi roƙarwan ba jama'a mun fahimta ko bale ta alhadithu sabi'u wal arba'una ba'da al mi'a hadisi na 147 ana abdullahi bin asim al mazini al mazini daga abdullahi dan asim al mazini Allah ya kara masa yarda qala yake cewa خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وترانا ما ايكين الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya fita yastasqi yana yin sallar roƙon ruwa shine yana neman Allah ya kawo agaji ta hanyar yin ruwan sama fatawajjaha alqiblata sai ma'aikin Allah ya fuskanci alqibla yad'u yana roƙon Allah subhanahu wataala wa hawwala ridaahu ya juyar da mayafinsa annabin Allah ya juyar da mayafinsa thumma salla rak'atayn sannan yayi salla raka'a guda biyu jahara fihi ma bil qira'ati aw innar raka'o'in guda biyu ma'aikin Allah ya bayyana da karatu a ciki jama'a mun fahimta wannan hadisi yana karanta da mu cewa ashe an taba samun fari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi fari abin da ke kawo sa sabon Allah ne sabon Allah idan ya yawaita yana daga cikin abin da ke sanya Allah subhanahu wataala ya da'a jayi ruwansa ko mun fahimta wanda babban abin da ke magance wannan matsalar daga ciki akwai yin sallah wannan ta istisqa sannan kuma akwai fita roƙon ruwa akwai akwai istighfari kamar da annabi nuhu ya faɗa wa mutanansa cewa ku roki Allah subhanahu wataala gafara innahu kana ghaffaran Allah ne yawaita gafara ne idan kuka yawaita istighfari akwai ababe da za su faru gare ku abana farin yursilis samaa alaikum midrara Allah zai sabukan muku da ruwa daga sama ya sanya sama ta dinga kwararo da ruwa wa yumdidukum bi amwalin kuma Allah ya shimfida muku bi amwalin dukiya sefa ta kwanta da dola wa banina da kuma ayya Allah ya azza ku da ayya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma Allah ya sanya gonaki su yi kyawu Allah ya gyara ya sanya albarka cikin gonakin su yi kyawu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya gulabai na tafiyar da na tafiyar da ruwa ashe kaga yawaita istighfari na da cikin abin da ke sanya Allah ya doke jarabawarsa akan bayinsa ina fatar mun fahimta to hanya ta biyu shine kuma hanyar fita istiaya neman aje bakin gari da bakin daji ayi ayi sallata ta roƙar ruwa kamar da tabbata a wannan hadisi malice wa fi lafazin a wani lafazi kuma atal musalla ya zo wurin sallar idi ne inda ake yin sallar idi nan ake zuwa sallar istisqa nan ake zuwa sallar roƙon roƙon ruwa daga manzo Allah sallan ya ya fuskanci alqibla yana yana yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala da ya yawa musulmi ya saukawa musulmi da ruwan sama sannan kuma Allah ya tafiyan musu da abin da suke fama da shi na fari da fara da wacece duka wa'annan musibun to sai Allah ya tafiyan musu da su wannan addu'a da kenan ina fatar mun fahimta kuma ba shakka akwai abin doka a cikin wannan hadisi wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka abu na farin shine cewa a matsayina da kai na musulmi duk lokacin da ka shiga cikin wata jarabawa to ka koma ka maida ma Allah al'amarinsa ka maida wa Allah subhanahu wataala al'amarinsa domin shi Allah shine wanda yake yayo mutun damuwa duk duniya ba wanda sai yayi maka damuwa in ba Allah bane jama'a mun fahimta kowace irin damuwa ce kaka je ka kai karanta wajen dan annabi Adam nemi Allah ya biya maka bukatar in ka roki Allah sai Allah ya turo wani ya biya maka wannan bukatar shikenan wuce kuma ji karatu wannan hadisi yana karantar da mu wannan abun sannan kuma yana nuna cewa an shar'anta yin sallar istisqa'i kuma dukkanin malamai sun tafi akan cewa sallar istisqa'i mustahabba mustahabbi ce banda abu banda abu hanifa shi yana ganin kawai cewa eh abin da yake istisqa du'a addu'a kawai ake ta walatar ba sai an yi sallah ba amma dai sahabban sa abokanansa sun sa masa a fa'inta abu na biyu eh wannan wannan wannan sallar yushra'u laha khutba ana ana yi mata khutba ita aka zo ana yin khutba ana wa mutane nasiha akan abin da yanda ake ciki a nuna mutane kun ga an shiga cikin wani yanayi daga babban abin da ya kamata a kowa shi mai da ma hankali shine a ta istighfari a kaskantar da kai da Allah subhanahu wataala duk mai zalunci ya tseda wanda ya san yayi zalunci ya mai da abin da ya zalunta gun wanda ya zalunta sannan duk wanda sai na wani Allah laifi ya tuwa ma Allah subhanahu wataala irin wannan wa'azin ya kamata a dinga wa mutane kuma yanzu kaga istighfarin nan ko wallahi mutane na wasa da istighfari mutane na wasa da roƙon Allah mutane na wasa da kankantar da kai ga Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta kar kai wasa da istighfari kada kai wasa da kaskantar da kai ga Allah kana mai nacewa gun roƙon Allah subhanahu wataala sannan kuma kada ka kuskura ya zamanto kana zalunci sannan kuma kar ka yarda baka to baka neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala in ko kana son ka gamu da Allah lafiya to wannan ya zamanto cikin matakin rayuwarka abin da kake aikatawa dare da rana sannan abu na biyu ana son ita khudbar nan to yaushe kamata ayi tunda an ce ana so ayi khudba ana yin khudba ne gabanin ayi sallar sallar istisqa ana son a yi game da wasu hadisai suka tabbatar da wannan an samu wasu hadisai da suka tabbatar da yin yiwuwar wannan a cikin a shari'ar musulunci daga ciki a cikin sai ya zo a cikin ruwayar imamu ahmad cewa yabda bis salati qawla al khutbah wanda Allah yana fara yana fara yin sallah ne gabanin gabanin khutba kamar da ake yin sallar idi haka annabin Allah yake kamar da al-Imam Ahmad ya kawo amma dai Usman suka ce ana yin sallar ce gabanin ana yin sallar ne yana yin sallar sannan yayin khutba to abin da ya tabbata shine ana yin khutba gabanin ayi ayi sallah wannan shine fi karfi gun gun malamai sannan kuma abu na biyu an shar'anta mutun ya lokacin da yake addu'a yake addu'a ta roƙon ruwa mutum ya juyar da rida'ikinsa mayahinsa kana sa da alkabba sai ka juya ta a gana cikin hali na kankantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala ina fatar mun fahimta kuma wannan na cewa ashe ita sallar roƙon ruwa ana buƙatar al'umma ta taru ta hita a wajen sallar roƙon ruwa in za a yi sai a yi gangami a gayyon mutane su fita a wurin idi sai a je a yi wannan a yi wannan sallar ina fatar mun fahimta kuma ana so a yi ta ne a bakin gari a yi ta bakin daji inda huri zai dauki zai dauki al'umma mun fahimta ko Allah ya datar da mu hadisi na gaba alhadithu thamin wal 40 ba'da al mi'a hadisi na 180 hadisi na 148 ana Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace anna rajulan ba shakka wata rana wani mutum wani namiji ya zo دخل المسجد يوم الجمعة يا شجاع مسلات ما يكين الله أرانر أرانر جمعة من باب من باب دعوة قوها وأن قوهر كان كان نحو دار القضاء تنا تنا فسكنتر دار القضاء يعني دار القضاء شيني كده عمر بن الخطاب gidan da aka sayar aka biya bashi Umar dan Khattab shine daru qada wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub lokacin da shigo masallaci a ranar juma'a ma'aikin Allah yana tsaye a minbari yana khutuba fastaqbala rasul fastaqbala rasulullahi kaga anan in ka fance lirabe sai ka gano waye fuskanci manzon Allah idan ka ce fastaqbala rasulullahi kenan annabi ne fuskanta amma ka ce fastaqbala ai fastaqbala ar-rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai namijin ya fuskanci manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائما يناتعي ثم قال سيتي يا رسول الله يا مأيكين الله هلكت الأموال يتي يا النبي الله دوكيوي سن هلكا دوكيا سن هلكا saboda rikarincin ruwan sama ko kun fahimta wanqata atis subul kuma babu wata hanya da za a iya samun ruwa sai ta an zo wata kai annabin Allah ka roka mana Allah daga fadu'ullaha buƙatar mu annabin Allah a roƙa muna Allah subhanahu wa ta'ala yughithuna yughithuna yamuna ya walata mu da ruwan sama ya arzita mu da ruwan sama ya zubo muna da ruwa abin da ya faɗa wa manzo Allah kina ce ya annabin Allah sai kowa na jin sai ce ya ma'aikin Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka dabbobi suna ta mutuwa saboda babu ruwa babu abinci shibika kuma wata ruwa ya hada shabbun abikun sun halaka kuma ka san shi makiyayi da da kiyo wa in mutum ya saba kiyo zarba shi da shi sai ka da gaske ko musamman masu da suke suna kiyo irin na na raquma ne suna kiyo irin na raquma duk da cewa raqumi zai iya shi wata guda bai sha ruwa ba ai ko raqumi zai iya wata guda bai sha ruwa daga cikin abin da Allah ya masa na baiwa to akwai kananan dabbobi ba sa da kishir ba sa da hakurin kishir kishirwa wannan sai ce ai dabbobi suna ta halaka kuma duk ba wata hanya da za mu iya kai ka mu kai kuka kuma a share muna hawayenmu sai ko ka kai annabin Allah da ka bukatar mu mahaikin Allah ka roƙa muna Allah subhanahu wa ta'ala bukatar mu a wajen Allah shine Allah ya muna ruwa kai annabi baka iya yin ruwa Allah shi ke yin ruwa da ka annabi ka roƙa muna Allah dan addu'a ka karɓiya ce mafo tayyib farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadayhi sai ma'aikin Allah ya daga hannayensa ثم قال سيتي اللهم أغثنا يا الله كرومنا روان سما اللهم أغثنا اللهم أغثنا الله كسبك من روان سما الله كسبك من روان سما الله كسبك من روان سما هل سوق قال أنس Anas dan Malik sai ya ce fala wallahi ina rantsuwa da Allah ma nara fi sama'i min sahabin kafin wannan lokacin ba wani girgije a cikin a sama wala faz wala qaz'atin ko kuma gajimari ba wani girgije a sama kasan girgije alama ce ta ta ruwa ko gajimari yace ba wani gajimari ko wani girgije a sama wama baina wama bainana wa baina sal'in min min min baitin wala darin yace kuma tsakaninmu da wani asala karshen Madina duwatsun karshen Madina babu wani ba wani gida sannan kuma babu wani babu wani gida ba wani cika takaranga muna gani kaga kenan ashe kamar suna da hili ne balantana a ce ai gidaje da suka tare musu ga hadarin da gajimari yana can kasa hadarin yana kasa ba su gansa ba ba sai ce a kakai tsammanin akwai wasu duwatsu da za su hana mu na ganin wannan hadarin a yace kafin a wannan mutumin yazo babu wani gajimari kuma ba hadari ce kuma tsakaninmu da dutsen na wajen Madina babu wani shamaki ba wani muna ganin komi yace fattala'at min wara'ihi sahabatun sai ga eh sai ga abun nan eh ga ga girgije kawai ya bullo kai kawai muka ga sai muka ga tahowar girgije eh misla turusi kai ka ce kamar kamar abun nan ne abun da ake buga a ƙarhe da shi marto kai ka ce marto ne kawai gadau gashi nan ya taho falamma tawassati saba lokacin da ya ya ya zamanto ya kai tsakiyar sama shi wannan girgije ya sanya sama a tsakiya in tasharat sai ya sai ga girgijen kawai ko ina ya ya yana zawa yana hautarowa sama sai girgizan ko ya fara ya fara yaduwa kuma amtarat ce sai su kuma ya fara zubda ruwa dan take girgizan ya taso kuma gashi nan ya ya fara zubda ruwa kale yace fa wallahi na rantse da Allah rantsuwa ta bi ko yace ma ra'ayna shamsa sabtan sati dai akai wa magarana ba garin Madina sai da akai sati guda a garin Madina ba mu taba ganin rana ba ruwa ake yi mun fahimta so me ya faru yace kala sai yake cewa in jana sai yake cewa summa dakhala rajulun sai wani mutun ya shigo masallaci a ranar juma'a min min zalikal bab ta wannan dai kofar wanda wancan ya shigo fil juma'ati al muqbila asatin da zo na juma'a a juma'ar da zo ta gaba yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'im manzon Allah na tsaye ya khutuba yana yin khutuba fastaqbalahu sai fuskanci annabin Allah qa'iman yana tsaye faƙalin sai shi ma tsayuwa ya cikin masallaci sai kalli annabin Allah faƙalin ya ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah a halakatil amuwa ya ce annabin Allah duke shi ta halakawa don ana ta ɓanna ana ta ambaliya gidaje na ta ribjewa dabbobi na ta tafiya cikin ruwa abubuwa na ta lalacewa wanka ta subul kuma annabi babu wata hanya da za mu iya kawo ƙa'a mu zaka mu kawo kukanmu a share muna hawaye sai wajen kai ma aikin Allah fad'u Allah annabin Allah ka roƙa muna Allah yumsikaha anna Allah ya tsira wannan ruwan haka dan sun isa dan annabi Adam kenan ko Allah ya ce kana da insan aktharu shay'in jadala dan annabi Adam ko jayayya gare shi akwai rikici dan annabi Adam rikici gare shi ko kiyama fa ga je kiyama kiyama ma sai mutun ya rikici musu zai wa Allah wallahi a kiyama ma sai mutun ya mu Allah musu Allah ya ce kai ne ya ce Allah ba ni bane Allah ya samu wani lafiya yasa kullum ina faɗa a iya bincike yanzu yana mutun yayi aljani hadari a duniya mutun yayi aljani hadari da kullu raba an taba turo aljani an taba turo malaika annabi aljani duk annabawan Allah mutane ne ai akwai magana a ƙarshen wannan mu yi tunani da hankali kware da gaske kuma dan annabi adam yayi aljani sharri saman wannan duniyar da muke rayuwa a kai Allah ya ƙara rufa mana asiri da kai ya manzon Allah roƙa mana Allah farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya roki Allah ya daga hannaye kuma kana sai ce Allahumma hawalaina wala alaina yace ya Allah a juya mana ruwan Allah a juya hawalaina yace ya Allah a juya mana su ruwan kun bayyana mafhum tayyib ya ce ya Allah a juya mana da ruwan hawalaina wala alaina ya Allah ba akan mu ba sun wadatar da mu Allahumma alal alal akami wad darabi wa butun al awdiya yace ya Allah ajiyar da ruwan saman aka ce al akami sune watan tudun nan ƙasa wadda kuma shi kuma duwatsu wasu ka ce a'a al'akami shi ne dutse manya-manyan duwatsu sai Allah a mai da ruwan a sama manya-manyan duwatsu kuma wadda suka ce zarabi su ne ƙananan duwatsu Allah dai ruwan a mai da sama manya-manyan duwatsu da ƙananan duwatsu a can daji sai ya ƙara ya ce wa buɗunil audiya kuma Allah ta hida su can cikin cikin kwarra su ta tahiya wamma na bi tashajir kuma inda tsiro suke amila ruwan kenan a inda ake da bukata a daji qalike tuwa fa aqla'at sai ga sama kawai ta ta doki kawai ta ta doki wa kharajna namshi fi shamsi yace muna hituwa daga juma kuma ga rana ta tako kawai muka fita ba tafiya cikin rana mun bace karatun kaga wannan hadisi jama'a akwai karatu mai ɗimbin yawa a kansa daga ciki har yau dai ana ƙara karantar da mu abin da ya kamata mu ƙara lura shi Allah shi gunsa ne ake kai ƙara al'amari gaba ɗaya kuma shi ne ke magani kuma in kai da Allah zai maka magani wallahi zai maka magani amma matsalar ka ji fuskancin Allah da shakku da kwankwanto za a yi ko ba za a yi ba sai Allah ya barka cikin shakkun ba za a yi ba sau shi Allah ba a tilasta masa ba a ba a tilasta ma Allah shi yasa Allah lallashin sa ake yi ai yanzu kamar mace ce tana so ta amshi kuɗi gujen mai gida ai ba so take ba ni kaza ba ko za su bi shi sun san duka hanyar da za ta bi ai maka sabon kitso ai sabon kunshi ai maka sabon abinci eh duka tarko ake yi maka gaba daya duk abin da za ka kashe bai kai cikin ɗaya cikin goma abin da za ka za a karɓa eh so ya kuma kwata fakati sai daga maka sai daga maka tunani ita wannan faktir ya aka aka yi ta wadiyal amru alladhi fihi tastaftiyani an riga wuce wurin haka shi ma Allah in kana son bukatar ka tabiya dole sai da nacewa kana dagewa wajen addu'a kana roƙon Allah subhanahu wataala kuma kai rar cewa Allah zai maka ina fatar mun fahimta daga daga cikin abin da zamu ƙara doka na fa'ida a cikin wannan hadisi jama'a ba laihi idan ka zo masallaci in akwai matsala kai ma limamin juma'a a lokacin da ke hudu ba magana ba laihi ya halitta sau da gashi nan ya faru a zamanin manzan Allah sallam haka idan akwai wata hadisa ko wani abu da ya abuku wanda ake da bukatar a sansa ba laifi a lokacin da ake hudu a sadarin limami kuma ya yi bayanin wannan abin ba laifi ga yi annabin Allah ana cikin huduba ne wancan mutum ya shigo sai manzo Allah magana sai annabin Allah ya tseda hudubar kuma sai shiga addu'a saboda bukatar da ake da ita a wannan lokacin mun fahimta abu na biyu ya halitta ayi addu'ar neman ruwa roƙon ruwa a cikin sallar a cikin hudubar juma'a ya halitta amma Abu Hanifa ya ce banda sa cikin sallar juma'a amma dai cikin huduba za a yi abu na gaba daga cikin fa'ida ana daga hannu wajen addu'ar ruwa wajen addu'a ana nuna cewa Allah kana da bukata ko ai alamu daga hannun da ake mabukaci ne kai kana bara kake wajen wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wannan hadisi jama'a yana ƙara karantar da mu mu'jiza tawa ta ma'aikin Allah annabin Allah akwai mu'jiza ke gare sa mu'jizoji ma ba dai ba suna da dimbin yawa malamai sun tarbuce rubuce akan mu'jizatin rasuli sallallahu alaihi wasallam ai mun taba karantowar hadisin da aka zo aka ci dabino ko akai kwanaki ana cin dabino kuma bai kare ba kuma an taba zo aka samu matsalar wa sai ga ruwa suna fita a yatsun tsakanin akai farman dan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wane shehu ne sai wannan abu na'am ba zai iya ba annabi na da karamat waliyewa suna za su karama akwai waliyai bayan Allah wanda Allah na musu wannan alfarmar a ba ta manzon Allah da banci yan ana dare hidda uwa ake yi wane mutu in ji mutuwa ma'aikin Allah ne wannan ko Allah ya kara mana sansa kuma Allah ya hada mu da shi cikin aljanna Allah ya hada mu da manzon Allah cikin aljanna zamu sha labari insha Allah ai za mu dauki darasu eh kai ko sa ka kai ka kalli huskar manzon Allah kawai sa ka ta kallon huskar annabin Allah ai ka san darajar ta ta kallon huskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba karban nima bace ko to mu yanzu ya zamu maganta in ba cikin aljanna ba sai wanda kuma Allah ya taimaka ba ya ganshi a mabalki kuma mabalki annabi ai ba kun ba kowa bake sabon yayi damar yayin mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga ciki eh wannan na nuna cewa annabin Allah annabi ne kuma akwai mu'jiza tare da shi ta yadda ya roki Allah kai tsaye Allah ya saukar da ruwa kuma ai annabi ya sha yin addu'a kuma ba a karba ba a wannan lokaci so da yawa annabi akwai da za a zo a roki Allah saboda Allah ya nuna mutane cewa shi ke yi amma eh amma su annabawa sun yi addu'ar kai tsaye Allah yake karbawa annabi da yayi addu'a kai tsaye Allah yake sai dai manzo Allah bai cika yin addu'a ta inde ba akan kafiri bai ta azaba saboda addu'ar manzon Allah ka karbiya ce amma ana zabuwa wajen misalin aje aje wajen yaki Allah yana jinkirin yana jinkirta saboda sahabbai sun Allah yake kara musu lada wai ba dan Allah bai karbi a'a in annabi zai addu'a kai tsaye an karba amma kuma sai Allah ya jinkirta ijaban dan a dauki darasi to kun fahimta Allah ya datar da mu. Abu na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisi shi da cewa mutum ya kama hanyar da zai samu arziki ka zama baka da wata sana'a. Ta yadda kaga ai su wa'ancan sahabar suka zo suna suna da aikin yi suna da aiki ne aka samu matsala cikin aiki sai suka ya kamata a kawo su kawo kuka a inda in aka roƙa Allah yana karɓa duk da cewa ko kai in kai addu'a Allah yana karɓa amma ai Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ka du'a la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'du duk da wannan kira kiran annabi ne aka cika ku sanya kira yadda za ku kira shi amma dai hatta addu'ar manzon Allah ba ta kowa bace Allah ya ƙara mana san aikin Allah abin da gaba daga ciki ba laifi idan kana tsanawa ne mutum mutumin kirki ne ka nemi da maka addu'a idan ka ga mutum nagartacce ne salafi ne na kirki ku faiza in ka ga mutum nagartacce salafi don akwai ‘yan kuwa a gane akwai ‘yan kuwa’ amma kana tsammanin mutum mutumin kirki ne iya zatanka da Allah kana yi masa kikkiawan zato to ba laihi ka neme maka addu'a babu laihi wannan ya halitta ka neme mutumin kirki maka addu'a ai ga su dan su ma za su in suka roki Allah Allah zai karba dan Allah Allah ne yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani wajen addu'a babu shamaki da Allah amma kuma suka zo wajen ma'aikin Allah don ya roƙa masu Allah me kuke tsammani saboda suna tunanin su manzon Allah mutanen kirki ne kuma tabbas haka ne mafhum tayyib laka neman addu'a gun mutanen kirki ya halitta sai dai ibn al-qayyim ibn shaykhul islam ibn taymiya yake cewa tawassuli da mutum ya kashi kashi uku yace abu tawassuli guda biyu ya halitta gudan bai halitta ba yace na farin shine ka nemi addu'a daga mutum da ke raye kuma kake tsammanin alkhairi tare da shi amma nabi tawassali da aikin alkhairin da ake yi sai kai addu'a da shi yanzu misali sai ka zazo ka zo wajen karatu sai kai ya Allah ina tawassul da wannan zawwala da yi wajen karatu aga ya halitta to akwai tawassul da aka hada shi ne kai tawassali da wanda yake matacce ko kuma ka ce alfarmaru albarkacin wani ba a yi ce ya Allah don wani kai min kaza kuskure ne ba a cewa haka da ba a cewa ka ba mu don Allah da annabi wannan shirka ce wannan shirka ne ku ba mu dan Allah kawai Allah kai muna dan kaza wannan kuskure ne kawai ka roki Allah ya yi maka sai in zaka kai tawassuli da wani aiki da da aikin ka ko kuma ka sa shi maka addu'a Allah ya datar da mu jama'a mun bai karatun to wannan karshen ƙarshen babin kenan sai babi na ƙarshe na 36 cikin kitabus sala shine babu salatul babu salatul khawf babin wanda yazo ya karanta da musallar tsoro eh saboda muhimmancin sallah jama'a ubangi subhanahu wataala bai daga kafa ba akan yin sallah kowane irin hali mutum yake ciki kowane hali ba a yi raba ka zauna ba kai sallah ba in dai ba garura bace kuma ad-darurat da fari daga ciki akwai mantuwa akwai naqasu gushewar gushewar hankali akwai rashin lafiya mun baita wannan su ne babban a'azar al'azar ko kamanta ko kuma kana kwance baka da lafiya baka sai inda take ba ko kuma gushewar hankali mutira gushewar hankali wannan su ne azar wanda musulunci ya yarda in ɗaya daga cikin su ya samu tun babu laifi mafo amma duk inda kake inda kana cikin hankalin kanka lokacin sallah yi wajibi ne ke sallah ko me ake yi ku amma duk da kaga malam Umar mutane na wasa da sallah yanzu fa akwai wanda wallahi alazim bai ma iya sallah a masallaci saboda wai gudun kar ya like shago tunanin shi in ya like eh za a zo kidan zai zo sai babu shi ni ka tazo Allah ya nuna min abin mamaki dazu kan sallar azhar kin dazu naga abin mamaki wasu mutane ne kusa kusa da kusa ne kuma tebur tebur ce ma gare su tebur tebur ce gare su an kira sallah ba ya tahiya masallaci sai kowanne ya arwalla ya shimfida tafi gaban tebur kissa kuma wallahi duka sallar azaba zo ce minti uku ba bayan minti uku ba in aka yi rukui daga can aka wucewa hukun fahimta kai akwai wanda shi gudan ma SK ya minti bai minti ba wallahi sallah bai minti ba ta kai an kare nace an kare aka ce ba an kare kuma kullu ba in kaga sun tayi masallaci sai juma'a amma duk sallah da suke yin ta kuma har yanzu an yi shekaru a kuma babu abun da aka tara sai wahala babu can babu nan Allah shi yahe mana Allah ya shirye da mu da al'umman baki daya اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين wallahi jama'a akwai sauran aiki kuma a wannan gabar ina tunatar da kaina da sauran daliban ilimi da malamai ya kamata ku ji tsoron Allah ku dinga wa mutane nasiha cikin game da sallah a ce duk sati a masallaci za a dinga ware wasu dalibai suna dan yawata cikin masallacin ne unguwa unguwa minti biyar minti hudu a dai mutane bayani kan sallar ga dan a gyara ta har yanzu fa wasu basu iya ta ba wani fa ya shekara 40 60 bai sallan nan ba kuma dai tsabar hauka da wawanci wacce da shi ya mutu shiga aljanna kuma shi na bayin haka za mai gina magini in yi abin da ya ci dan bata yi ba a canza amma kuma aikin Allah shi bai yi ba kuma ba ya gyarawa kun balma wasu da yawa ba su yinta musamman ma wanga zamani na lakwal ɗan boko wasu da yawa daga cikin ɗan lakwal ba su yinta ina faɗa da babban sauci wasu da yawa daga cikin ɗan boko elef kai har da wasu ma mushannin ba su yinta har da wasu mushannin ma ba sa yinta an tafi san kyamar an dawo an gaji ko sai mutum ya je ya kwanta ba a tashi sai la'asar kakin a tashi a gila asar haka wani ma in ya tashi azar da la'asar zai haɗa wasu elabkin ma kwata-kwata su sai da a tarbi wata ba a yin an huce wurin shi yasa gaskiya a nan ya kamata a matsayinmu ta ƙasa bisan musulmi in ma tsara lokacin za a yi a cikin lokacin a hidda lokaci na sallah ya kamata gaskiya duk abin da ake ya kamata ajiye a yi sallar nan don duk duni ita ce maka zo yi fa abu guda ya kama duniya nan don mu bauta wa Allah akwai wasu lafaluka da suna birge ni gaskiya in lokacin sallah wallahi za a fitar da yara ai su zo su sallah daga cikin irin wannan lakulukan ni dai na sha gani duk mai diresa ya ga ce wannan mai premier mai diresa zaka da al'asar kowa yana zuwa da tafikin sa ana sallah wannan kan na gani amma tsakani da Allah sauran lakulukan nan wallahi ba su yi shi shi yasa yana da kyawu in danka ya dawo daga lakwatan bai shi kai sallah in bai bace ta shi kai sallah sai mun fa lura amana ce Allah ya dora akan mu wallahi alazim wallahi amana ce kuma in yaron ka ya fara ratekin sallah tun yana karami abinda zai faru nan in aka an ya girma ba a sani ba dan ba abinda ke seseta mutun ya daidaita shi ya gyara sa ya zama to nagartacce mutun na kirki kamar sallah duk abinda mutun yake in yarbu da sallar nan wallahi bai gyaruwa duk abinda mutun yake yi duk abinda mutun zashi na alkhairi duniya inda har sallar nan wata ce ba wallahi aikin banza ne ba abinda ba abinda yayi kuma ba abin da ke sa yaro ya shirye zaman to nagartacce ga girman ka kai ubansa ya girmama ka har ya taimaka maka a rayuwa kamar ka gina su akan yin sallah ku dibi zahirin alqur'ani mai Allah ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah na hana alfasha da abin kyama amma dai kam yara da yawa ko wallahi ba su sallan nan musamman ma dai aka zo san kim ir ba ayinta ba ayi ba ayi kuma ka za a zo gida damuwarsu dai abinci to tashi ku ci abinci ku kwanta a yi ɗan huta in an tashi kuma sazzarar mai lisan na zauwa shi tasawwar kai dai ka ce kamar dai Allah ya tura mu duniya nan dan mu bauta wa boku kai na rance da Allah ko da yadda muke bauta mu boku haka muke bauta mu Allah billahi da bin aljanna muke da yadda muke bauta wa bokon nan haka muke bautar Allah da gaske kai kana ganin yaran na ritar lakwal wutar gaskiyar duk an gani akwai lokaci da kakin wutar kakin wutar wanke duk yaro yana lakwal wutar wanke sadar karan sai duk kowa ya zo a wutar 00 an liki kofa amma kai ubansa so nawa kai rata kin sallar subahi so nawa azza ta kunce maka so nawa kake class ke kuka take kunce maka wai kada kada ayi farmekin porto kada yaron kai kai a ya hal asiya yayi absente akur kayar da duk daki abin da ya kamata ka doka masa ne ya samu dai yayin karatun nan kuma kai ka ce karatun nan fa shine zai sanya ka samu takardar shiga aljanna ba ma fara kar mutane su fa'ince mu ba muna inkarin karatun boko bane wallahi mu ma yan boko ne fa eh dan kada ka gama gobe da tanki yau mun dan hito da mun yau shokokin mu ka gama mun ce wajen aiki eh mu ma ma'aikatan ne amma gyara muke bukata mun san abin da ke faruwa mu yanzu a wajen mu wallahi lokacin sallah yana yi za ku hitowa muke mu sallama kawai musulmi muke dan uban demokrasiya wallahi yau me amfanin ta kawai a hitowa yi sallah in ta kama a koma a koma sai ni in ma an ƙara lokacin a ƙara amma kada a yi wasa da sallah yaƙi aka zo ba a raba ba a zauna kada a yi sallah yaƙi yaƙi ka san duk duniya ba ka tashin hankali da wuce a ce gashi ana gwauza tsakanin abokin gaba da abokin gaba ba abin da ya kai wannan amma har wajen yaƙi Allah bai yarda ba a bar sallar sai an dawo gida a a lokacin yaƙi cikin wannan halin za a yi ta mun fahimta to shine za mu karanta al-hadisu tasi wal arba'una ba'da al-mi'a hadisi na 149 ana abdullah bin umar bin al-khattab qala salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salat al-khawf fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu abdullah dan umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace ma'aikin Allah yayi sallah tsoro salatul khawf da mu a cikin wasu kwanaki da ya haɗu da abu kadan gaba faqamat ta'ifatun ma'ahu sai aka samu tawaga ta rabu gida biyu wasu tawaga suka tsayi tare da shi wa ta'ifatun bi iza il adui wasu tawaga kuma ta fuskanci abu kadan gaba wasu daga cikin tawaga suka sallata suka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna fuskantar abokanan gaba fa sallabil ladina ma'ahu rak'atan sai manzon Allah ya raka'a da waɗanda suka tare da shi wasu suke bayan sa sai suka yi raka'a daya mafo thumma zahabu sai suka tafi waja'a al-akharun sai wasu suka zo fa sallabihim rak'atan sai suka suka yayi sallar raka'a ɗaya da su tunana cikin halin bulaguro ko raka'a nawa za a yi kasar za a yi kenan ko mutum da kasar ne raka'a nawa ne raka'a biyu mafhum daga sai raka'a ɗaya da wa'ance sai suka tafi wasu ka zo sai raka'a ne da su sai kowanne daga cikin tawagan sai kowa ya cika raka'a guda guda shi ma aikin Allah ya raka'a biyu cike amma su sun yi sun sun yi guda guda to za mu zo mu ga ya ake cika faqalat wa qalat at-ta'ifatan raka'atan raka'a kowanne daga cikin tawagar sai ya cika raka'a guda guda hadisi nan ba zai karantar da mu ya ake cikawa malaka al-hadithul 50 ba'da al-100 hadisi na 150 عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن أمن صلى مع رسول الله صدق وإن سكي صلاة هذا من دن الله السلام صلاة ذات رقاء صلى ونياك إذاك جلاك ما ذات رقاء سنة ونياك إذا من دن الله يتفي أغطفان أوجا نجد فكان آه فكان مدينة دا قصيم سيبا أياك إمبا أما دي أدن تدقوره ba a yaƙi ba an tada an tada ƙura to a wannan yaƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar tsoro kai ana cikin tsoro na haɗuwar abu kanan gaba kenan ko sai manzo Allah yayi sallah ya sallar ta kasance yace anna qa'ifatan suffat ma'ahu wasu daga cikin tawagar sai suka yi sahu tare da manzon Allah wa ta'ifatan wijahal adu wasu ko suka fuskanci abu kanan gaba mu muna kallon su muna bayan manzo Allah sahu wasu kuma suka suka juyawa annabi baya suna kallon abokan gaba wa salla bil ladina ma'ahu rak'atan sai raka'a guda tare da suke tare da shi thumma thabata qa'ima da yayi da raka'ar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam watan ya ya tabbata a zauni da aka yi raka'a cikakkiya ko baita ya ga ce raka'a shine a samu ruku'i da sujuda an samu raka'a kenan ko sai ya raka a cikakkiya da su tun matabata ƙa'ima sai manzan Allah ya tabbata tsaye wa a tan muli an fusihim sai suka cika sauran sallah raka a gudan da ta saura da annabi ya raka a guda sai suka tashi suka kawo raka raka a guda sai suka tafi suka sallabe sai suka tafi su kun gane shi manzan Allah raka a guda yayi tare da su shine kuma liman da da aka yi raka a gudan sai ya tsaya sai suka tashi suka kawo raka'a guda sai suka zura suka tahiya suka sallabe su sun kare ta su wasaffu wijahal adu sai suka suka tsere abokanan gaba waja'at ta'ifatun ukhra waccan tawagar da take tsare abokanan gaba sai ta zo fa salla bihim raka'a raka'ata sai manzo Allah yayi raka'a guda da suka tayi saura allati bat yazo tayi saura shi raka'a biyu kenan ko su kuma raka'a nawa ثم ثبت جالسا sai manzon Allah ya zauna wa atammu su kuma sai suka tashi suka kawo raka'a guda wajalasu ay wa atammu li anfusihim sai suka zauna suka ida thumma sallaw bihim sai sallami salladasu kun bai tada ga sallar ilik beauty ilikin farin suna suna bayan annabin Allah ana sallah ilik tabi kuma suna ta suna rike da makamai tare da abukan gaba ana ta ba abokanan gaba tsoro yanzu wannan kilikin na farin da suka zo ekipkin farin annabi sai ya raka a guda da su da ya raka a guda da su sai ya miƙe tsaye da aka raka sai ya miƙe tsaye yanzu da ya miƙe su kuma sai suka cika sauran raka'a sai suka yi raka'a shi bai yi komi ba sai ya jira sai da suka ida raka'a guda kenan su samu raka'a nawa biyu suka zara suka yi zaman tahiya suka sallame sai suka tashi sai wa'ancan suka zo wanda ke tare da abu kadan gaba sai suka zo suka kabarta sallah tare da manzon Allah kaga yana cikin raka'a ta nawa shi raka'a ta biyu sai raka'a ta biyu su kuma raka'a ta na fara ta nawa wajen su ta fare da ya ida raka'a ta biyun yana zaune ba ai ta ya zauna ba mi zashi tahiya to sai bai tahiya ba sai annabin Allah ya sai ya bar su ga miƙe tsaye sai suka kawo raka'a da basu suka cika raka'a suka cika raka'a ta biyu shi ya biyu kenan ko sai aka suka zuwa suka yi tahiya sai annabin Allah ya sallame su suka sallame an ƙari mun banci karatu musulunci akwai sauki gare shi in ga mutum na wahala a cikin addini shi ya so wallahi amma ba abin da ya kai musulunci sauki ka faɗa kowa ya ji duk duniya ba abin da ya kai musulunci sauki babu Allah ya dace da mu mun bayyana aka yi wannan sallar ko to hadisi daga gaba shi ma yana karanta da mu wata sallah ce ta ta tsoro amma ta sha bamban da wacce sallar da makaranta duk da malamai suka ce ai ita sallar tsoro inji malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an ne an samu riwayat kusan riwaya sun kai 16 na sallar tsoro da manzon Allah yi sallar tsoro kala kala duwa kowace kai tayi mun baita to mu yanzu babu yaki da ake tahiya ko ba yaki yanzu misali mutanen gazar suke yaki zuwa su iya wannan sallar ana yin ta ne ana cikin yaki الحديث الحادي والخمسون بعد المئة حديثنا دريدا ده همسين ده ده دايا عن جابر بن عبد الله الأنصاري daga Jabir dan Abdullahi mutumin Madina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawf yace wata rana na halarci sallar tsoro tare da manzon Allah فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai muka yi sahu guda bi bayan manzon Allah sahu biyu akai bayan annabin Allah wal adu bainana wa bainal qibla su kuma makiyan mu suna gaba tsakanin mu da alqibla idan suna gaban wa ma'aikin Allah shi yana gaba sai aka yi sahu biyu baya gare sa fakabbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya kabbarta wa kabbarna jami'a sai mu duka sahun biyu kowa sai ya kabbara summa raka'a raka summa raka'a wa raka'na jami'a yace sai muka yi sai ruku'i sai dukkanin muka yi ruku'i summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi dago kansa daga ruku'i wa rafa'na jami'a kuma duka muka dago kawunan mu thumman hadara bis sujudi sai ya ruha na yaje sujuda wasafil ladhi yalihi da kuma sahun da ke biye baya gare sa kun faita da yake sujuda rukuyi duka tare akai amma da aka zo sujuda to sai sahun fare sai ya sujuda sahu na biyu sai ya tsaya yana gaji kun baita yace wa qama as-safful al-mu'akhkhar sahu na baya sai ya tsaya fi nahril adui dan ya fusgira ya tsoratar da abokanan gaba yana kallon yana kallon abokanan gaba yana ana kallon kura ana ba kowa ana kallon hadarin kaji eh falamma qadan nabi sallallahu alaihi sujuda lokacin da manzon Allah ya kare sujuda an su ba su bi ba wa qama as-saffu alladhi yalihi sai sahun da ke bayan manzon Allah sai ya miƙe to yanzu da suka miƙe me ya faru in hadara as-safful mu'akhkhar bis-sujud sai wancan sahun da bai sujuda ba sai shi kuma ta yi sujuda sai ya ratara fakin sujuda da bai samu ba Allah ya samu na ganewa mun fahimta aka ji aka yi aka yi kabbara tare annabi yayi karatu tare aka yi ruku'i tare da aka zo sujuda sai sahu na farin ya tahi na biyu ya tsaya da aka taso daga sujuda duka guda biyu sai sahu na biyu ya tafi sujuda annabin Allah da shi da wayancin suna suna tsaye kun ba cika natin masha Allah falamma falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sujudahu aka ne وقام الصف ثم انهدر بالسجود والصف الذي وقام الصف المخرف في, في نهر العدو فلما قد النبي صلى الله عليه وسلم سجود السجود لو كان منزن الله ya kare sujuda qama as-saff alladhi yalihi in hadara as-saff al-mu'akhkhar bis-sujud wanta sun tafi sujuda wa qamu suka yi da sai suka miƙe summa taqaddama as-saff al-mu'akhkhar wa ta'akhkhara as-saff al-muqaddam sannan kuma sai aka gabatar da sahuna na baya sai sahuna baya gabata ya gabata na harku kuma sai ya jinkirta sun maraka annabi sallallahu alaihi wasallam jami'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i muka ruku'i tare gaba ki daya sun marafa ra'sahu min ar-ruku'i farafa'na jami'a thumma hadara bis-sujudi sai ta sujuda was-saff alladhi yalihi alladhi kana mu'akhiran fi ar-rak'a fi ar-ruku'i da aka je ruku'i wancan bai tafi ruku'i ba na farin bai je ruku'in ba na biyu yayi ruku'i kaga wancan na farko ya rasa sujuda yanzu na biyu sun rasa sujuda su kuma yawan sun rasa mi ruku'i ana yi shaji ne ya ka zo ruku'i wa'annan su yi ake su jura wa'ancan su yi har a samu a cika sallar saboda ba a yarda ba dai a zona ba a yi sallar nan ba ba a yarda ba a yarda ba الذي كان مؤخرا في ركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نهر العدو فقام الصف المؤخر لكن wancan sawun sai ya tsaya na fuskantar abokan gaba falamma qadan nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda lokacin da manzon Allah ya yi da sujuda was-saffu alladhi yalihi da sawun da ke bayan annabi in hadara as-saff al-mu'akhkhar bis-sujudi sai wa'anta suka sai su ma suka yi sujuda fasajadu sai suka yi sujuda summa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya sallame wa sallamna jami'a sai suka suka sallame baki daya wa qala jabir sai jabir yake cewa kama yasna'u harsukum haula'i bi umara'ikum yace kama yadda masu gadi ku suke wa sarakunan asan akwai mutane da dama suna tinaya suna suna tinaya suna tambaya misali kamar ra'idi da shugaban kasa yake zauwa da jami'an tsaro sai ga ana sallah su suna da tsaye kaga ne ana sallah su suna suna tsaye to ai ya kamata malume su karantar da su ba tsaye za su yi ba su ma za su yi sallar tunna ai ekip ekip ce kuma kowanne da aikin da yake yi to sai a raba sallar in suwa da suka in aka yi sallar raka'a ta farin to ku click numero ɗan ku yi ekip numero ɗan ku yi amma kar ku je sujuda eh ba za su je sujuda ba sai wayanta su je sujuda in aka ta su sai zamanto in suka samu ruku'i wayanta za su samu sujuda haka za a canza haka kare sallar kuma ta yi saboda ana ba shugaban kasa tsaro ba illa bace amma a zauna dai ba a yi sallar ba shine shine musiba eh a wasu suna yi wasu wasu suna yi wasu kuma ba su yi hatta wasu daga cikin ƴan agaji in gaba hatta wasu daga cikin agaji su wurare zaga ana sallah suna tsaye sai suna tsaye sai an ƙari sallar za su yi sallar kuma za a yi ba sai an ƙari sallar ba za su yi sallar a lokacin da ake sallar su ma sai a raba su wa da kuku da ka ta fara mummi ta bi shikenan tsaron ne ake so a yi eh in aka yi raka'a ta farin to mu ba za mu yi raka'a ba in aka taso raka'a ta biyu kuma ba za ku yi raka'a ta biyu ba sai mu yi ta biyu kuma ku yi ta farin ya aka yi aka sallar mai sallah sai kowa ya tashi cika tashi an ƙari mun fahimta aga an yi sallah cikin cikin natsuwa kuma kowa yayi sallah so da ba yin sallah cikin sahu jama'a akwai alkhairi tare da shi cikin jama'a kai sallah cikin jama'a cikin al'umma akwai alkhairi daraja ba daraja daraja 27 fa Allah yake ba mutum daraja 27 kun ba taɓa rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai inda ba nafila ba ce mun fahimta Allah ya dace da mu وذكر البخاري طرفا منه الإمام البخاري يا رويت وأنك تكيم وأنك حديثي وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السابعة غزوة ذات رقاء النبي الله يا صلى تصورو تارد سو أشي صلى تارد منزل صلى تصورو أياكي دبكو شيني غزوة غزوة ذات رقاء وأن أكي أغطفان wannan shine kallar sallata ta ta biyu wanda kowane daga cikin mutum ya yi ta yi shi da mutum ya zauna dai sallar ana yin ta ka zauna ba ka yi ba mafi haɗari ne shi yasa wani suka ce idan mutum ya yi da ganganci barin sallah da ganganci har sallah ta kunce su masa bai yi ba to ko ya yi Allah bai su saboda inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban maquta ita sallah lokaci Allah ya sanya mata lokaci kuma sai aka tsara akwai lokacin fari a lokacin mukhtari sababin lokaci wanda ake son kai sallah a ciki sannan kuma akwai alwaqtud daruri wanda illa rura ta kama ka sai ka jinkirta zuwa wannan lokaci mun bayyana an tabbi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala duk cikin aiki da ɗiyan annabi Adam ke yi wani aiki ne Allah ya fi ƙaunarsa, Allah ya fi sonsa. A ƙalar sai baki Allah ya ce wa assalatu fi waƙtiha, a wata ruwaya assalatu fi awwali waƙtiha, sallah cikin farkon lokaci, ba aikin da Allah ya fi ƙauna, kamar ya ga lokacin da aka kira sallah ka zo ka yi sallan nan ba shi. ba aikin da Allah ya fi kauna a rayuwa cikin ayyukan da mutum yake yi baki daya kamar kai sallah a farkon lokacin ta kamar kai sallah a farkon lokaci jinkirta sallah mutum ya jinkirta babu darura ba komi kai dai kawai ka jinkirta to ana jiwa mutum tsoro akai bai yi abin da manzon Allah ya karantar ba wala ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adha aw yusibahum adhabun alim annabi ya karanta da mu yin sallah a farkon a farkon lokaci daga karin mu yi wasa da yin sallar nan kuma mu hori diyan mu da yin wannan sallar mu hore su akai su dinga zamantowa masu yin sallah Allah ce hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye game da yin sallah ku tsare yin sallan nan ma'ana in za ku yi takwi na warko bisa ilimi shi yasa ina ƙara tunatar da ustazai da malamai da limamai wallahi a dinga wa mutane nasiha akan sallah ya kamata ci duk masallaci ana kanta kitabu abinan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah ya sallah wallahi ya kamata duk da wasu ba za su zo ba wani wasu ba za su yasu akwai lura kamar a matsayinka ne mai da'awa mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ka ruɗa cewa dole sai al'umma ta cika masallacin lokacin za ka iya da sabon Allah kuskure kana yaudarar kanka yo wanda ya fi ka iya zancen ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duka dai mutum musulmin mutum nawa bane dubu nawa ne duka duka musulman duniya baki ɗaya kaf da ma'aikin Allah ya mutu duka musulmi su dubu nawa ne ilgaggu ne ba su yi miliyan ba ilgaggu ne kuma a garin nasu fa a garin na maka har ya mutu akwai ba su musulunta ba har ya mutu daga shi harkar addini ba yawan al'umma ba ne a samu mutum guda ɗaya da zai fa'inta ya gane ya yi ya fi a cika masallaci al'umma ba su fa'inta ba eh mutum guda ya gane ya fi kuma yi kokari kullum in zaka samu mutum guda zai gane za a gane to kakin a falka al'umma da yawa ta fa'inta yanzu sallar nan fa in ka je masallaci ne da ake yin ta tun daga wasu limamai har zuwa karmamu tai na akai wallahi wallahi tura ta dai ake tai da tsiya tsiya kawai to ta tai akwai wanda sallar shi fa wallahi daga liman har mamu duka sai a kare sallah ba ta wuce fulafin ki masallaci ba wallahi eh ba ta wuce ba ta ma wucewa kai in ta wuce kansu ma ta yi kokari an yi kokari wannan kana ganin su kasan cin mutuncin da yake yi kuma yanzu fa khushu'i yayi kadan cikin sallar mu fa khushu'i kuma ai Allah da ya ambaci masu sallah sai ce wallazina hum fi salatihim khashi'una inji Allah khashi'una to miyo khushu'i cikin sallah wannan fa mun rasa ga mutum yana sallah shina kallon manturki ne mutum yana sallah shina gyara gemansa mutum yana sallah yana gyara hularsa so sallah ce ake yi wa wannan babba sai in ya zo sallah duk wani tunani yake zo masa ayi sun yi alkoli da wani za a kawo kuɗi kaza da aka ya liman wa ya jima ya jima na ta sallah kuma wallahi sallah in ba ta da khushuyi Allah bai karba sallah in ba ta da khushuyi Allah bai karba sun ake kanatsu kanatsu ka daidaita wa Allah subhanahu wataala zaka jama'a mu natsu akan yin sallan nan kuma abu na ƙarshe da darrihi akai ko mun zo ƙarshen kitabus salah wallahi alazim ya kamata kowa in ya koma gidansa ya binciki matarsa ya take sallah ku da ce kowa ya bincike matarsa ina rantsa muku da Allah mata biya wasu ya salla ba yo mazan ma da ake zawwa masallaci liman ya doke ana ta fama to ina da su suke su su kadai kuma ba abin da zai baka mamaki malam Jabir karatu sallan mata ba a wace minti biyar zuwa an kare shabjib an kare ta eh su kai karatun zo kuma a wace kulwar lawa da inna a daina karatun mata a sallah ba wace kul huwallahu da inna ataina kuma wasu tarku in ma ba a yi da kyawu kuma ba kai akwai dai matsaloli akwai shi yasa ya kamata akai akai kadan kola ta nafila ci ku dinga kai da madan tana gani wani abin ai cikin hikima ake gyara shi dan wata ingace mata bata iya sallah ba wannan wasai ku zaji kuna gaba da kai Allah sai ku zaji in ba Allah ya gyara ko baka da tuwon baka da tuwon ranar tuwon dare idan ka bi ta hankali kula lallaba ta kala lallaba ta eh sai ka zai kwatanta mata ga yadda ake yi ga yadda ake yi sannu sannu har ta iya in ji masu wasu masu suka ce me yasa da daga suka ce cikin hikimar da yasa annabi ya ce idan mutum ya auri budurwa yana wata mata ya kwana bakwai a wajenta suka ce saboda ya kasa da sallah ne fatiha aya na gare ta aya bakwai in mutum ya ba cikin kwana bakwai za a iya karanta da ita ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh